littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقي في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى أمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهاما يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباهى فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا هك الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي نيل فتح وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لعقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقدار العظيم أيوة مسلمين ما سورانمو maza da mata ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya muna ci gaba da taya juna murna da farin ciki na zagayowar ambatan tarihin haihuwar hasken haske watan watanni shugaban shugabanni kirjin kira za shirya kowa madadin kowa samuwar kowa maɓuɓɓugar faila da baiwa mai gani abin gani ma'abocin shugabancin ba dan kai ba annabi mai daɗaɗan numfarfashi wanda da albarkarsa ne muka zama khairar ummatin ukhrijal linnas kamar yadda alqur'ani ya gaya mana shine shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama indararan asiri abin taskacewa mabayyana zuhuri da buduni mai kira da izinin Allah zuwa ga Allah annabi balarabe ba quraishe ba hashimin dangi makki madani abdahi tihami zamzami rabbani tauraron sunayen Allah watan sifofi ranar zati wadda ba ta faduwa wa shamsu zati laysa laha ghurubu la harrabi'u wa zahat anni al-kurabu wa hada tazkaru man ta'alu bihi ar-rutabu حب البشير النذير المصطفى وأبو أبي الخلائق من زالت به الرتب أيوة idan ba manta ba a jiya mun shiga magana akan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake yawan maimaita shi a wurin maulidi maulidi wani wuri ne wanda ake yawaita karatun alkur'ani ake yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake yawaita yabo gare shi ake yawaita sadaka da kyaututtuka ake yawaita addu'o'i to daga cikin ayyukan maulidi shine muka shigo maganar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a jiya har mun faɗi shi ma'anan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama din cewa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anan shi addu'a sallah addu'a salati addu'a amma bambanci sallah ana kiranta du'a'u ibadatin salatin annabi ana kiransa du'a'u mas'alatin to kuma yana daga fadalar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata ibada da bawa zai yi bai da tabbacin an karba amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka yi to kana da tabbacin an karba domin Allah tabaraka ta'ala yana cewa man salla alayka sallaitu alaihi wa man sallama alayka sallamtu alaihi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya maka salati ni ma zan mar salati duk mutumin da ya miko gaisuwa gare ka ni ma zan mika gaisuwa gare shi duk da dai malamai sun yi sabani a nan akwai malaman da suka ce tabbas idan bawa ya salati babu kokwanto babu makawa an karba waɗansu kuma suka ce a yadda sauran ibadu ba su da tabbacin an karba shi ma salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu tabbaci dan mutum ya karanta a ce an karba to amma mu mun tafi akan cewa salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karbabbe ne kadan hujjar mu ko shine wannan hadisi kursi wanda Allah yake gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama man salla alayka sallaitu alaihi duk mutumin da ya maka salati ni ma zan yi salati gare shi wa man sallama alayka sallamtu alaihi duk mutumin da ya mika gaisuwa zuwa gare ka ni ma zan miko gaisuwa zuwa gare shi to yan uwa wannan alkawari fa alkawari ne na gaskiya inna Allah la yakhulul mi'ad saboda haka wato shi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana karbar sa ne min haisiyati shiddatil inayati minhu subhanahu wa ta'ala bi nabihi sallallahu alaihi wasallama ba min haisiyatil abdi ba ana karban sa ne ta bangaren tsananin kulawar Allah da annabi ba ta matsayin bawan da ya salatin ba idan kai ibada kai ne kai ibadarka amma salati kuwa cewa kai Allah yi wa annabi so na ka lalacewa ka ba za ta sa Allah ce ba zai ba saboda ya ɗauki annabinsa da girma da mahimmanci kuma yana daga girman salati ana iya biyan bashi da dukkan ibadu idan ka zalunci bayi ranar alkiyama babu kuɗi a can ba dala ba pound sterling ba naira saboda haka za a ɗauko sallolinka ne a biya su ko a ɗauko azuminka a biya su ko zakkanka ko hajjinka amma babu laifin da za ka yi a biya bashi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba a biyan bashi da shi duk matsalar da bawa ya shiga ba a ɗaukar salatin da yawa annabi a biya bashi da shi to ko wannan kawai ya isa bawa ya sani cewa salatin Allah salatin sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da girma kwarai Allah ya datar da mu shi yasa Allah tabaraka ta'ala ba zai taba bari bawa ya salati salatin ya tafi ba- babu komai ba shine ma'anan karban salati idan kai salati to Allah ba zai bari salatin ya tafi haka kawai kai kuma wani abu bai zo wurinka ba ba kamar sauran ibadu bane saboda haka Allah ya ba mu sa'a mu dage da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu sani tunda jiya mun faɗa cewa shi salati din nan kala biyu ne akwai salati gama gari akwai salati keɓantacce salati gama gari shine wanda Allah ta'ala yake yi mana wato yake kwashe mana duhu ya zuba mana haske ya kwashe mana jahilci ya zuba mana ilimi ya kwashe mana shamakai ya zuba mana shuhudi amma keɓantaccen salati shine wanda Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ba duhu ake kwashe masa ba haske ake ƙara masa akan haske ilimi ake ƙara masa akan ilimi ma'arifa ake ƙara masa akan ma'arifa to wannan shine ma'anan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala akan salati ga magari wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum minaz zulumati ila nur salati ke bantacce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallama to sannan wai shin shi ma annabin sallallahu alaihi wasallama yana yin salati kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mu'minai salati menene dalili Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko salawatika sakanun lahum
بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم ya zo a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati bisa iyalan gidan abi aufa sannan an rawaito wata mata ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salli alayya wa ala zauji ya rasulullahi kai mun salati kuma kai wa mijina salati wato ma'ana ya rasulullahi kai mun addu'a mijina shi ma kai masa addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaiki wa ala zaujiki Allah ya yi miki tsira kuma ya yi wa mijinki tsira Allah ya miki albarka kuma Allah ya mijinki albarka Allah ya baki rahama Allah ya ba mijinki rahama wannan hadisi Ahmad da Abu Dawud suka rawaite shi da kuma Ismail al-Qadi da Abu Ya'la da Dahawi da Ibn Hibban da Darimi da Baihaqi sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin haƙƙin munafikai su kuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabrihi بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العظيم hakika dama mun faɗa a baya a jiya cewa ma'anan salati a luggar larabci shine addu'a to amma addu'a ma'ananta biyu ne akwai du'a'u ibadatin akwai du'a'u mas'alatin du'a'u ibadatin shine sallah du'a'u mas'alatin shine salati akan wannan ma'ana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza du'iya ahadukum ila ta'ami falyujib fa in kana sa'iman falyusalli duk sanda aka gayyaci wani ɗaya daga cikin ku ya zuwa ga wata walima za a ci abinci to yi kokari ya amsa kada ya ki amsawa idan ya je wurin walimar kuma yana azumin ta ɗau'i to shikenan sai ya yi musu addu'a shine falyusalli sai ya musu addu'an samun albarka idan gida ne ce Allah ya sa a tare lafiya idan walima ne na saukan alkurani ya yi addu'a Allah ya sa wanda ya saukan ya aiki da shi ko haddan alkur'ani Allah ya amfanar da mu albarkar alkur'ani ko kuma aure ne aka yi aka gayyace shi walima sai addu'a Allah ya sanya albarka ya kawo zaman lafiya ya kawo zuriya masu albarka ila kuma aka ce a'a idan aka gayyaci mutum walima ya zama yana azumi to yi sallah nafila raka'a biyu a makwafin abincin da bai ci ba sannan yi addu'a to dama mun faɗa cewa ma'anan salatin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dawwama tajallinsa gare shi ta hanyar kwararo masa ilmai da asirai da hasake da soyayya da sannai da takawa da tausayi da kusanci da zaɓi da yadda salatin mala'iku addu'a salatin mutane da kuma muminan aljanu shine da'atun wa qurbatun wa wasilatun wastijaba biyayya gare shi da kusantarsa da kamun kafa da shi da amsa kiransa da kuma dawwama akan alkawarinsa shine salatin mu gare shi to yan wa aje dama mun ce ya kamata mu yi magana Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da wannan aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً صدق الله العظيم
ya faɗi yadda za a yi salatin ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya koyar da mu kaifiyar yadda za a yi salatin to kafin nan muna ƙara taya junan mu murna da farin ciki na zagayowar wannan wata watan Rabiul Awwal watan farin ciki watan murna watan annashuwa watan walwala watan da aka haifi shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الممهس
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأهلا بشعر كان أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الممهص لقد جعل قبل الكون في الغيب وحده بإذن وتشريف وسر مخصص فأهلا بشار قد أتى بالمخصص فأهلا بشار قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الممهص لقد جال قبل الكون في الغيب وحده بإذ وتشريف وسر مخصص تستار في الألباس فالكون كله مزاهير ألباس لهذا المخصص تدوار بالأدوار إذ كان وعده تنكر عن عين البصير المفاحس فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المغسوس سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلد قد مسه خير أخمصي وفهرا وعبد الله ثم أقيلة أتت قوما بالروح أين تشخص صلاة وتسليم لإله بقدره على المصطفى والآل والكل مخلصين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa yana yin salati shi da mala'ikunsa bisa annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira muminai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa cewa su ma su rika yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to yan uwa da Allah ya faɗi haka ya gwada mana yadda za mu yi salatin ya ce ga yadda za mu yi bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya koya mana kaifiyar yadda zamu salati din shi ma kuma tambayar sa akai kuma da aka tambaye shi din bai so yayi magana ba idan mutum ya bi hadisin da kyau zai gani dan kusan bai ba da amsa ba ma sai da kamar da bacin rai ya ba da amsa domin imam muslim ya da hadisi a cikin littafinsa daga abi mas'ud uqubatu dan amrul ansari al-badri Allah ya ƙara mar yadda me ya faru cewa a tana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majalisi sa'ad ibn ubada faqala lahu bashir ibn sa'ad amarana Allah an nusalli alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayk qala fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta tamannaina annahu lam yas'aluhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mazaunin sa'ad dan ubada muna zaune a wurin sai bashiru dan sa'adu sai ya ce Allah tabaraka ta'ala ya yi mana umarni mu rika yi maka salati ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to idan za mu yi maka salatin ya za mu yi salatin ya ce daga faɗin wannan sai annabi ya shuru ya ɗauke wuta aka yi tsit wurin ya ce wallahi mu da muke zaune sai da muka yi kwaɗayin ina ma ba a yi mai wannan tambayar ba a lura da kyau yan uwa musulmi domin saboda irin cece kuce da ake ta yi tsakaninmu junanmu a kan cewa salati kaza ne ya zama dole sai an yi shi salati kaza bai halatta a yi shi ba salati kaza a fahimci ma kan asalin maganar ma yadda take shi kansa salatin da ake ta cece kuce din a kansa akan cewa ban da shi babu wani salati annabi bai faɗe shi ba sai cikin bacin rai to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bayan jimawa kaɗan sai ya ce kulu idan za ku yi min salati ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذن ذاكي من صلاة كتي يا الله منا روقانك كقارة إيرا بس أني محمد صلى الله عليه وسلم كقارة إيرا بس يا لنجدن أني محمد صلى الله عليه وسلم kamar yadda kai tsira bisa annabi ibrahim ka ƙara albarka bisa annabi muhammadu da iyalan gidan annabi muhammadu kamar yadda ka sanya albarka bisa iyalan gidan annabi ibrahim a cikin talikai baki ɗaya ka fifita su ya ubangiji kai ne abin godiya abin girmamawa amma shi sallama wannan kun sani ba sai na koya muku ba sallama wa sallimu taslima wannan kun san shi wannan hadisi al-imam ahmad shine ya rawaice shi da nasa'i da tirmizi sannan kuma imam na malik imam darul hijira ya fidda shi a cikin littafinsa sannan ya zo a wata riwaya daban banda wannan da muka faɗa iza antum sallaitum alayya idan kuka zauna za ku yi min salati faƙulu ku ce allahumma salli ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid to ƴan uwa musulmi idan kuna bin mu da kyau kuna sauraro za ku ji wannan salatin na biyu ya bambanta da na farko wancan na farko al-imam ahmad ya rawaice shi da nasa'i da tirmizi sannan imam malik ya fidda shi wannan na biyu shi kuma ibnu khuzaima da hakim suka rawaice shi a wata riwaya kuma ta ibnu abi laila Allah ya kara musu yadda cewa yayi laqiyani ka abu ibn ujra fa qala ala uhdi laka hadiyatan kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qulna qad arafana kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka yace wata rana ka abu dan ujra ya hadu da ni sai ya ce da ni yanzu ba ka yadda in baka kyauta ba sai na ce kwarai ko zan so sai ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin mu sai muka tambaye shi hakika Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to mun san yadda za mu rika gaishe ka amma ba mu san yadda za mu rika yi maka salati ba yace buɗar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد to kaga wannan na ukun shi kuma ya sake bambanta da wancan na biyun a wata riwayar kuma daban daga abi humaidi sa'idi cewa suka yi ya rasulallah kaifa nusalli alaik ya ma'aikin Allah Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya zamu yi in zamu yi maka salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid to yan uwa musulmi kun ji shi kuma ya bambanta da su ma baki ɗayan su shi wannan da muka faɗa yanzu Imam Bukhari ya rawaice shi Abu Dawud ya rawaice shi Muslim ya rawaice shi Ibn Majah ya rawaice shi so da haka yan uwa musulmi don Allah mu daina tsaya muna rikici da juna a dinga zage-zage kawai wanda ka sani ka karanta wanda baka sani ba ka bar shi amma karka ce wai kai salatin da ka iya kake yi shi kadai ne sauran al'umman musulmi za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana da girma yana da tsawo yana da fadi yana da kauri teku ne bai da iyakar zurfi bai da gaba bai da karshen tsawo kowa ya ninkaya a ciki kawai ya samu abin da zai samu amma ka ce wai a wai kai abin da ka fahimta kawai shi kadai ne wannan kuskure ne babba domin kuwa idan ka ce za ka bi hadisan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za ka ga riwayoyi da dama za ka ga riwayoyi da dama kusan ya kai riwayoyi arba'in kuma yana da kyau mu faɗi kaɗan daga ciki sunayen waɗanda suka rawaito hadisan salati na farko akwai abu mas'udul ansari albadari na biyu akwai ka'abu dan ujra na uku akwai abu humaidis sa'idi na hudu akwai abu sa'idul kudri na biyar akwai dalhatu dan ubaidillah na shida akwai zaidu dan harisa ana kiransa ibnu kharija na bakwai akwai al-imam ali ibn abi talib na takwas akwai sayyida fatima al-batul binti sayyidul wujudi alaiha salam na tara akwai al-imam hasan akwai al-imam husain alaihi salatu wassalam na goma akwai abu huraira na sha daya akwai baradatu dan husairi na sha biyu akwai salu dan sa'adu sa'idi na sha uku akwai abdullahi dan mas'ud na sha hudu akwai fudalatu dan ubaidin na sha biyar akwai abu dalhatul ansari na sha shida akwai anas ibn malik na sha bakwai akwai sayyidina amr ibn al-khattabi Allah ya kara masa yadda na sha takwas akwai amir ibn rabi'a na sha tara akwai abdurrahman dan auf na ashirin akwai ubay ibn ka'ab na ashirin da ɗaya akwai ausu dan ausu sakafi na ashirin da biyu akwai bara ibn azib na ashirin da uku akwai ruwai fa'u ɗan sabitul ansari na ashirin da hudu akwai jabiru ɗan abdullahi na ashirin da biyar akwai abu rafi'in wato baran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na ashirin da shida akwai abdullahi ɗan abi aufa na ashirin da bakwai akwai abu umamat al-bahili na ashirin da takwas akwai abdurrahmani ɗan bashir ɗan mas'ud na ashirin da tara akwai abubarar ta ɗan niyarin na talatin akwai ammaru ɗan yasir na talatin da ɗaya akwai jabiru ɗan samura na talatin da biyu akwai abu umamata ɗan sahalu ɗan hunaifin na talatin da uku akwai malik ɗan huwairis na talatin da hudu akwai abdullahi ɗan haris ɗan juzu'uz zabidi na talatin da biyar akwai abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa na talatin da shida akwai Abu Dharr al-Ghifari na 37 akwai Wasilatu ibn al-Asqai na 38 akwai Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda na 39 akwai Abdullahi dan Umar na na 40 akwai Sa'adu dan Umairul Ansari daga babansa Umairu na 41 akwai Hibban dan munkizu Allah ya kara mar yadda Allah ya kara musu yadda baki ɗayan su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yan uwa musulmi idan muka lura da wannan yanzu kusan mutum 40 da wani abu ne suka rawaita hadisan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a takaita shi akan salati guda ɗaya a ce kawai dole al'umman musulmi shi za su yi duk wanda ba wannan salatin yi ba Allah bai karba ba ko kuma bai yi bai yi daidai ba a wannan kuskure ne yan uwa mu bar wannan sannan al-hafiz ibnu hajar al-asqalani ya faɗa ya ce ku sani shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama an shar'anta shi ne a shekara ta biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ila waɗansu malamai suka ce an shar'anta shi ne daren isra'i da miraji amma ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin masalikul hunafa'i ya ce wannan aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ta sauka ne a cikin watan sha'ban shi yasa ake kiranta shaharus salati ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yan uwa ya kamata mu dawo mu tambayi junanmu wai shin ma menene hikiman Allah tabaraka ta'ala da zai ce ai wa annabi salati sannan shi kuma annabin sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi koyar da mu ya ce ku ce ai mun salatin kamar yadda aka yi wa babana Ibrahim shin da makamin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da makamin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanne ne gaba ni na dauka idan aka samu mutane guda biyu ɗaya ya fi ɗaya daraja cewa ake yi Allah ya ba na ƙasan darajar na saman ba na saman ne za a ce Allah ya ba shi darajar na ƙasan ba ni ai abin da nake zato kenan ko to amma dai kuma tunda dai abin ya zo haka annabin ne ya koyar to ya kamata mu tsaya mu karanci abin da kyau wato abin yana kama ne da wata aya kama sallaita ala ibrahim din nan wa ala ali ibrahim din nan ina kama da Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah Allah tabaraka ta'ala ce da mu ku sani cewa Allah shine hasken sammai da ƙasai bari in gaya muku kwatankwacin irin haskensa wato kamar alkuki ne da aka ɗora fitila a kansa yanzu alkukin ne za a haɗa shi da hasken Allah ai ya kamata a ce alkuki da aka ɗora fitila a kansa yana kama da hasken Allah amma ba hasken Allah bane ke kama da alkuki to amma da yake Allah yana magana ne da mutane yana so kwakwalwansu da hankalinsu ya kama abin da yake so ya magana a kai shine dalilin maganan amma kar ka taba zato cewa wai hasken alkukin da aka dora fitila a kai yana kama da hasken Allah tabaraka wa ta'ala yayi daidai da hasken Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan kada dan uwa musulmi kai zato cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har gashi ma za a yi wa annabi salati sai da aka kwaikwaya cewa a yi wa annabi salati kamar yadda aka yi masa wato wannan in kana so ka gano shine wannan ayar Allahu nuru samawati wal ardi masal nuri ka mishkatin fiya misba بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم wayya za a haɗa hasken alkuki da hasken ubangiji wa hadha tashbihu laysa min babi ilhaqun naqis bil kamil lakinnahu min babi ilhaqu ma lam yashtahar bima ishtahar wannan kamantawa da Allah yake mana cewa masalu nurihi kamishkatin fiha misba bai daga babin ilhaƙin tauyayye da cikakke a yana daga babin ilhaƙin abin da bai shahara an san shi ba sai a ilhaƙin shi da abin da ya shahara aka san shi alkuki haskensa tauyayye ne hasken Allah kuma cikakke ne kuma sannan shi alkuki wato bai shahara ba ai amma hasken Allah shahararre ne idan Allah ya buga misali da shi yanzu za a fahimta to haka nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shahararre ne ya fi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shahara sannan ya fi shi kamala duk cikin annabawa ala nabina wa alaihi salatu wassalam babu shahararre kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama babu cikakken da ya kai annabi cika a cikin annaba baki daya har ta kai saboda yadda da suka yi ya fi su matsayi a wurin Allah ya fi su martaba da ɗaukaka ya fi su kamala dukkansu babu wanda bai taɓa yin tawassuli da shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka ji maulan mushe Ibrahim Allah ya kara mar yadda yana faɗa a cikin diwanin sa yana cewa fa Musa wa Ibrahimu wa ruhu kulluhum tawassala bil hadil amini wa qurribu wal kamilul mahmudu والسؤل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب wato su annabawa ala nabina alaihi salatu wassalam da manzanni da waliyai da dukkan bayan Allah baki daya dukkan su suna fantamawa ne a cikin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so duk abin da suka samu na mu'jizozi ko karamomi ko wasu makamai dukka daga cikin haskensa ne fa min nurihil kaunani minhu tafajjarat ulumu jami'ir rusul wal kullu yashrabu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فمن نوره الكونان منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهدي أميني فقربوا هو الكامل المامود والصول والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شاهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للأب مد له عليه صلاة الله في كل أرفة كذاك سلام مثل مسك أو أطيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجد يخسب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دهرا تقرب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دهرا تقرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yan uwa musulmi ya kamata musamman wai me manufar a ce mi salati wato manufar salati Allah tabaraka wa ta'ala shine yayi mana umarni cewa duk mutumin da ya maka alkhairi to ka sakanta masa da irin kwatankwacin alherin da ya maka idan ka kasa ramawa to kai masa addu'a to duk duniya tun daga farkonta har ta babu wanda ya mana alherin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alherinsa ya fi na iyayenmu maza alherinsa ya fi na iyayenmu mata to da Allah tabaraka ta'ala ya san cewa mu ajizai ne ba za mu iya sakanta masa abin da ya mana ba shine sai ce mu rika yi masa salati to wannan salati ba da aka ce mi masa ba wai an keɓanci salati ƙwaya ɗaya bane cewa dole sai shi domin idan an keɓanci salati ne ƙwaya ɗaya wannan salatin ibrahimiyya ɗin to da salatocin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suka yi masa to da a ce duk sai an rushe suke domin sahabban annabi sun masa salatoci da yawa kuma ba salatul ibrahimiyya ba annabi Musa da kansa alaihi salatu wassalam ya yi masa salati lokacin da ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shi a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ya ga irin falalar da Allah ya ba al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya Allah ina roƙo ni ma ka sa ni cikin su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa kuz ma ataituka wa kun minash shakirina to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yi masa wahayin yi wa annabi salati zai samu wani falala daga cikin falalan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama buɗar bakinsa sai bai ce Allahumma salli ala Muhammad ba sai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wa ma'adinil asrari wa manba'il anwari wa jamalil kaunaini wa sharafid daraini wa sayyidis saqalaini al maqsusi bi qabi qausaini abin da ya gaya manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma babu kokonto yan uwa musulmi duk wanda ya saurari wannan ya san wannan salatin ya cika ma'anonin salatin sun samu kamala kwarai da gaske har ma manyan bayan Allah suka ce idan ana yawan karanta wannan salatin za a dinga yawan ru'uya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan annabawa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati kuma suna kwaɗayin ina ma da su aje annabtarsu su zama daga cikin mu mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zaka da shi yana faɗi tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta annabi Adamu alaihi salatu wassalam sadakin da ya biya na auren baban mu sai da Hawwa salatin annabi ya biya a matsayin sadaki kuma Allah tabaraka ta'ala ya rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin kafafuwan al'arshi duk inda ka duba a cikin aljanna duk wani abu mai daraja sai ka ga la ilaha illallah muhammadun rasulullah saboda haka maulan mushe ibrahim allah ya kara mar yadda yake cewa wa qad sadara rahmanu fil arshi zikrahu abu basharin min za'atahu nawaluhu sannan allah tabaraka taala ya daukaka kadarin matsayin manzo allah sallallahu alaihi wasallama wa rafa'ana laka zikraka hatta halittar dan adam ma sunan muhammadu ne kan mutum mimun ne hannunsa ha'un ne cikinsa da kirjinsa mimun ne ƙafafuwansa dalun ne za ka je na cewa wa qad rafa'al maulal ali jalla zikrahu wa qad zayyana al insana khalqan misaluhu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا وقدر فالمولى العلي جل ذكره وقد زين الإنسان خلقا مثاله وقد صادر الرحمن في الأرش ذكره أبو باشر من ذا أتاه نواله وقد صادر الرحمن في الأرش ذكره أبو باشر من ذا أتاه نواله بكل أذان ذكره وثناؤه وفي الذكر مدو المصطفى وكماله ومن قبل في التوراة ذكر محمد وإنجيل عيسى فيه إبانا خصاله تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمات خير الخلق ذاك مقاله تمنى كليم الله لو كان واحدا من أمات خير الخلق ذاك مقاله وإن جاء روح الله إيسى فإنه من أماته تهكل بآلاف آله يصلي به المهدي يا فوز أمة يا أمهم داها وإيسى وآله أرجي لك المهدي أونا ومرشدا له كل وقت من ردايا مجاله فتمسي النصارى كالجليد تشعشعت عليه ذكاء كلهم ذاق حاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan yan uwa musulmi mu sani lokacin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya sahabbansa suka tambaye shi kad arafna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو رواية اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد a wata riwayar kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid yace wassalamu kama kad alimtum a wata riwaya kuma cewa ya yi, Iza antum sallaitum alayya, faƙulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahima fil alamin innaka hamidun majid. To, ‘yan uwa musulmi, duk da waɗannan riwayoyi na salatocin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbansa bai hana su ma sun yi ƙoƙari sun mai salati nasu na kansu ba. ka duba sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya tashi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama bai masa salatul ibrahimiyya ba cewa yayi salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala muhammadin wa ali muhammadin wa alaihi wa alaihimus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh sannan yana da wata salati shi sayyidina ali wadda take kama da salatul fatihi lima a gulga amma ba salatul fatihi bace abin da yake cewa allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulubi ala fitratiha shaqiha wa sa'idiha ij'al shara'ifa salawatika wa nawami barakatika wa ra'afata tahannunika ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika al fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa wal mu'lini al haqqi bil haqqi har zuwa karshe saboda tana da tsawo to wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kofar ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsokar naman jikinsa shugabar matan duniya da lahiran ma sai da tunisa'il alamin baki daya sai da Fatimatu Zahra alaiha salam lokacin da ta tashi wa babanta salati ba ta yi salatul ibrahimiyya din da ake ta faɗi ba cewa ta yi Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal mala'ikati wal kauni اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين kaga anan da ita ma sai ta salatul ibrahimiyya din sannan ga shugabanmu khalifan musulmi sayyidina abubakar siddiqu Allah ya kara mar yadda shi ma da ya tashi yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi sallama a matsayinsa na shugaban jama'a sai bai yi salatin da aka faɗa ɗin ba salatul ibrahimiyya ɗin sai ya ce allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyika wa habibika wa aminika wa khiratika wa safwatika bi abdal ma sallaita ala ahadin min kalkika اللهم فاجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين محمد قائد الخير ورسول الرحمة اللهم قرب زلفته وأزم برهانه وكرم مقامه وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وانفعنا بمقامه المحمود يوم القيامة وخلفه فينا في الدنيا والآخرة وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد kaga sai da ya gama salatinsa tsaf sai ya kawo salatul ibrahimiyya din sai ya cike da shi sannan ga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi ma da ya tashi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallam ba salatul ibrahimiyyan yayi ba cewa yi Allahumma ya da'imal fadli alal bariya wa ya basidal yadaini bil adiya wa ya sahibal mawahibis saniya salli ala muhammadin khairul wara sajiya waghfir lana ya zal ula fi hadhihi ashiya salatin abdullahi dan abbas Allah ya kara mar yadda sannan kuma ga al-imam hasan al-basri shi ma shi ma da ya tashi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallama cewa yayi اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاره وأشيائه ومهبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين da kansa ya ce man arada an ya shirba bil ka'asil aufa min haudil mustafa falyaqul hadhihi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake so ranar alkiyama idan zai sha ruwan alkausara a cikin tafkin annabi abin zabi a cika mai koko to ya karanta wannan salatin da muka yi to sannan ga imamu shafi'i shi ma al'imamu shafi'i da ya tashi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi sallama mai mazabar shafi'iya kenan cewa ya yi allahumma salli ala muhammadin bi adadin man salla alaihi wa salli ala muhammadin bi adadin man lam yusalli alaihi wa salli ala muhammadin kama amarta bis salati alaihi wa salli ala muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala muhammadin kama tambagi salata alaihi to haka nan kuma idan ka zo su kuma wurin waliyai dama su an riga an san su mabauta salatai ne yanzu ga sida abdulkadir jailani mai dariƙan qadiriyya da ya tashi yin salati cewa ya allahumma salli ala sayyidina muhammadin sabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu adada man madha min kalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man shaqiya salatan tastagriqul adda wa tuhidu bil haddi صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء لها صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه كذلك وسلم تسليما مثل ذلك إمام السخاوي يتي wannan salatin kwaya ɗaya na sida abdulkadir jailani in ka karanta ta tana daidai da kowane irin salati dubu goma ne sannan ga abul hasan shazali allah ya kara mar yadda mai ɗariƙan shazaliya shi ma ya yi wa ma'aiki salati sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma salli ala Ahmadi Amrika wa Muhammadi Kalkika wa As'adi Kaunika as'aluka Allahumma bihi wa bihi as'aluka an tusalli alaihi salatan zatiyatan khasatan bihi ammatan fi jami'i alwahi alharfiyyati wal ismiyya wa jami'i maratibihi al-aqliyyati wal ilmiyya salatan muttasilatan la yumkinu infisalaha bi salbin wala bi ghairi zalika bal yastahilu aqlan wa naqlan وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانئ وسلم تسليما كثيرا تسنن مولانا الشيخ أحمد التياني الله يقارى مر يدا شيني صلاة دا صلاة تكاو rikici har yanzu ake ta tattauna akai wanda cikin watan safar mun dan yi takaitaccen bayani akan ta shine salatul fatiha lima ubulika ita salatul fatiha lima ubulika mutane da yawa suna cewa salatul muhammadul bakari ne amma ba salatin Muhammad al-Bakari ba ne an ba shi ne ya ɗana maulana shek Ahmad Tijani Allah ya ƙara mar yadda ya ce akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama annaha lam takun min talifi al-Bakari salatul fati ba talifin Muhammad al-Bakari bace walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan dawilatan an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallama fiha sawabu jami'is salawati وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور abin da ya ce shi Muhammad al-Bakari ya ɗauki tsawon lokaci wato shekaru kusan akalla wurin shekaru ashirin yayi a Ka'aba ɗakin Allah yana dawafi yana addu'a yana ibada yana dawafi yana addu'a akan Allah tabaraka ta'ala ya bashi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka dunkule ladaddakin dukkan salatoci aka saka a cikinta to ya dade yana addu'a Allah tabaraka ta'ala kuma ya ce ud'uni astajib lakum amman yujibul mutarra idza da'ahu to shikenan sai Allah ta'ala sai ya amsa masa sai mala'ika ya zo masa da wannan salati salatul fatihi lima gulika a jikin takadda ta haske to faɗin mala'ika ya zo masa da ita a jikin takarda ta haske ita ce take haifar da rigima duka zuwan mala'ika wurin mutum ba wani abu ne ba ko a cikin addinin musulunci waliya wadda ba a cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam take ba ita ce sai da maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam mala'ika ya zo ya tsaya yi magana da ita shi ko muhammadu bakari mala'ikan bai ma yi magana da shi ba jefa masa takarda kawai yayi ya wuce amma ita ko mala'ika ya zo ya tsaya a gabanta kuma har ta gan shi kuma yi magana da ita ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya yace inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki ko li yahbalaki gulaman zakiya suka yi ta maganganu ga yana a qur'ani wa ya karanta so idan waliya mahaifiyar annabi isa saboda darajarsa za ta iya ganin mala'ika har ta yi magana da shi dan wali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin al'ummarsa ya ga mala'ika kuma bai ma yi magana da shi ba takarda ya sakan masa ta haske kuma bayan Allah sun ce ya ake gane irin wannan shine yadda ake ganewa zaka ga takardar ba ta da ƙasa ba ta da gefe idan ka juya takardar zaka ga basmalar ta sake juyawa ta koma sama takarda wadda ta zo daga Allah tabaraka wa ta'ala ta haske to basmalar ta ba ta komawa ƙasa kamar yadda mu mun yi rubutu in ka juya ta zaka ga basmalar ta juya ta fuskanci ƙasa to idan saƙo ne daga Allah tabaraka ta'ala in ka juya takardar zaka ga basmalar ta sake komawa sama zaka ga bata da ƙasa ita bata da gefe ko ina sama ne to ta nan ne ake iya ganewa a yan uwa musulmi lokaci ya fara hararan mu lokaci ya kai za mu dakata zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu فكن مجيسا لنا يا واحد الأهد يا بر يا وتر يا أين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر جداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
مدينة خير الخلق طيبات وأعظم بلاد الله العالمين وأفخم يا رسول الله